عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزحر وبعد الحمد لله من جود الله سبحانه وتعالى لساك داود مو يو إشرين دقوق gawatan goma alif dubu biyu da goma sha shida don ci gaba da karatunmu na sikko wanda muke bin risala ta ibn zaidin al-qayrawani wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi daidai faɗin ibn abi zaidin wa idza lam yajid wa idza lam yajid al-junubu aw al-ha'id al-ma'a lituhur muna nan dai in ba manta ba a cikin wannan babi da muka ɗauko wato da ke magana akan abin da ya shafi wato tsarki na dangin wato taimama da wato wadda ya containing dai babin wadda bai samu ruwa ba me yaya zai yi ruwan alwala ko ruwan wanka da kuma sifan taimama ne yau insha Allah ina tunanin za mu karkare shi wannan babi ɗin insha Allah. Mun gama bayani na sifan taimama a malikance a zaman da ya gabata to sai daga ƙarshe kawai sai ya ce bayan mun faɗi sifan ɗaya bayan ɗaya yace walau masahal yumna bil yusra bayan an gama din kenan yace da dai mutum mai tamama zai shafa hannun damansa da hannun hagu wal yusra bil yumna ya shafe hannunsa na hagu kuma da hannun dama kaifa sha'a yadda ya so kuma ya ga dama wata yassara alaihi yadda duk ya mar sauki ya shafa dai aka samu dai anan ya shafi wa awhabal masha shafan ya gane ko ina da ko ina ba inda hannunsa bai taba ba la'ajiza ahu da ya wadatar masa kenan anan an ba da dama in ka dan in ka dafa ƙasa ka karkaɗe ka shafa hagu da dama in dai hannun ya shafu duka kawai wannan ma duka ya shafu to magana ya kare in ba ka yi wannan tsarin da muka karanta din ba amma in ka yi shi shi ne abin da ake bukata to sai yau yake ce mana wa idza lam yajid al-junub aw al-ha'id al-ma'a lit-tuhur idan mai janaba aw al-ha'id ko kuma mace jinin aida wadda jinin nata ya yanke idan ba samu alma'a ruwa da tsori don su yi wanka ba domin tsuru a nan yana nufin wanka ne ba alwala ba kamar yadda ubangiji ya fada a suratu a bakara cewa suna tambayan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasaluna ka anil mahibi akan mace mai haida kam ya za a yi da ita ne in ta shiga haida saboda abubuwa da aka samu na sabani tsakanin yahudu da kuma nasara yahudu su babu ruwansu da mace tana haida da ba ta haida duka kawai daidai ne za su kwanta da ita za su dumba wannan duniyar nan da ita ba ruwansu ko tana haila ko bana ba ta haila duk daya ba ruwansu nasara kuma in mace tana haila absolutely ba ba ko abincin ta ba za su ci ba ko kwano ta taba ba ba ba za su taba ba suna kyama to shine aka tambayi shugaban halitta da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi kyam da mace ne kam hanin mai ya za a yi da ita a musulunce kul Allah ya ce ga musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su amsa huwa azab Allah ya ce haidan nan ciwo ne najasa ne cuta ne ta zilun nisa a filmahidi Allah ya ce ya ku maza ku nisanci matanku filmahidi a yayin lokacin da suke yin jinin al'ada to wannan kaga shi yake tabbatar da alqur'ani dai kam lafazi Allah ya kama yi magana biki babu daga farkon qur'ani har ƙarshe sai haiza dai kamar yadda ka ji anil mahizi kul huwa hasad fa'tazilu nisaa fil mahizi ku nisance su kar ku zama kamar yahudu ku ce ku ba ruwanku ko tana haida ko ba ta haida ma za ku kwanta da ita kar kuma ku zama kamar nasara ya zama in tana haida gaba ɗaya ko abincin ta ba za ku ci ba a'a musulunci shi bai hana ba in kana da iyali kuma ta zama ita ɗaya ne kawai da yake musulunci shi bai ce ka aure mata ɗaya ba sai a larurance haka ƙur'ani ya zo da shi to in matar ƙwaya ɗaya ce ba biyu ba don in biyu ne in ɗaya tana haiza za ka nemi izininta ka kwanta da wacce ba ta haiza ko kuma in wacce ba ta da lafiya ko kuma in ta yi tafiya sai ya zama kamar mota ne da safaya kaya in babu safaya taya kana tafiya a jeji taya ɗaya karye ko iska ya yoye to ka shiga damuwa amma in akwai yana tana faci kawai sai ka ciro su faru sai ka kunce sai ka sai ka daura wannan kawai sai tafiya ba a lokaci kwata kwata bare shi shige minti ashirin ba za a yi amma in babu wancan fa sai a kai ila awa ashirin ma motan tana tsaye a wurin sai dai ku nemi wata sai da ka samu wata taya ka zo ka sa wadda ta karye so a takaice dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa ta tilin nisa ku ne san ci mata fil mahidi a haiza to anan shi annabi alqur'ani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan littafi ambatu alqur'ani kenan litubayyana lin-nasi don kai bayani wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar zuwa gare su shine na Qur'ani din nan wala'allahum yatafakkarun su kuma wannan ya shafi malamai kenan su kuma su je su ta speculating su ta tafakkuri su ta fidda hukunce hukunce karkashin abinda kai kuma ka yi bayani a kai ne so shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wata rana yana kwance da iyalinsa suna suna kwance da dare sai ya ga ta firgita ka sai ya tambaye ta ummul mu'minina Aisha kenan radiyallahu anha yace ana fitti jini ne kika ya faru ta ce kwarai yace to ai babu damuwa shi anan ne koyarwa duniya tarbiyyar yadda za a yi cewa mace za ta ɗaura zani duk gaba ɗaya jikinta ba inda bai halatta ba a yi ji daɗi da shi sai dai tsakanin gwiwa da cibiya shi ma idan akwai zani ba in babu zani ne bai halatta ka taɓa daga jikin matarka matarka ta sunna ne daga gwiwa zuwa cibi to saboda haka dai shine nan karatun abin da yake bayani kenan idan jinin ya yanke ko kuma mata aka janaba ya faru tsakaninta da mijinta ko kuma kai din karan kanka ma kai ba ma namiji wanda yake da mata bane sai janaba ya faru da kai to idan har ba a samu ruwa ba da duri na wanka ta yammama dukan su biyun nan da mai janaban da kuma mai haidan su yi taimama wa sallaya sai su yi sallah wannan yana gwada maka muhimmancin lokaci kar su jira wai sai da suka samu ruwa suka yi wanka tukunna ka tashi da iyali kun tashi da janaba sai ya zama ba ku samu ruwa ba da za ku yi wanka da shi kun ɗauka akwai ruwa a gidan ka tashi sai ga babu ruwa a randunan ku gaba daya ka duba a gidan gaba daya babu ruwa kuma gashi lokaci an danna ta sallah kana sauri da ka dauka zaka iya watsa ruwa ka je ka samu sallah a masallaci sai kaga babu ruwa kuma da daddare ba inda zaka samu ruwa gari bai gama wayewa ba kuma kaga wa in kai garaje rana za ta fito rana na fitowa kuma kaga lokaci ya fita to sai ka buga taimama da kai da ita sai ku jam'i ku sallama kana gaba tana baya ko kuma a'a ba za ka iya amfani da ruwan sanyi ba ana tsananin ɗari in ka taɓa zai iya jawo ma wata illa ko kana da ciwon pneumonia ko wani abu makamancin wannan ka ɗauka kana da ashana sanda gari ya waye za a yi maza maza a fura wuta a ɗuma ruwa kai wanka sai ka ga babu ashana aka nema sama da ƙasa babu to a takaice kuma ka ga ruwa na zafin ba zai samu ba lokaci zai fita irin wannan da makamantansu sai ka buga taimama sai kai sallah kar ka ce wai ka ɗauka kai taimama sai a jeji kawai ake yin sa a cikin gidan naka larura zai iya sawa kai taimama kar ka yadda kai garaje lokacin sallah ita tayammama sai su yi taimama wa sallah ya sai su yi sallah dukan su biyu mai janaban da mai haizar dukan wa iza wajada al-ma'a ko haka ne idan suka samu ruwa kuma fa to ta dahara sai su wanka duka dai ta dahara aka ce abin da ya sa na dauko wancan kissan na ya tsalu na ka'il ma'id qul wa azan fata dil nisa fil ma'id fata dil nisa fil ma'id وإذا وإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله إذا فإذا تطهرنا إذا سكي وانكا وانكا أكين سيبا تنكيبا ينكي وجنبا فاتوهن من حيث أمركم الله فشيني أنا idan suka samu ruwa ta ɗan hara sai su yi wanka walam ya yi dawa sallaya kar su dawo da abinda suka sallata ɗin nan wadda misali suka yi taimama suka sallace shi to idan suka samu ruwa suka yi wanka ba za su biya wannan sallan ba sallan ta yi to anan ne malamai suke cewa ya halatta ne a shari'a mutum ya yi taimama kan janaba ya yi sallah ya halatta mace ta yi taimama kan yankewan jinin haida ko bikin da bata samu ruwa ta yi wanka ba tana tsoron fitar lokaci amma bai halatta su yi dukan su biyu su yi alwala ko akan janaba ko akan haiba ko akan biki ba wai don su yi sallah wannan alwalan ba ta yi ba ta duba musulunci ka san dai ruwan alwala in kana da shi ai yafi alwala da yafi taimama ai dama an rasa ruwan alwala ake taimama to ga ruwan alwala amma ba zai wanka ba to ba za a yi alwala ba sai dai a yi taimama shine fulani suke cewa wannan alwalan da a za a yi akan janaba ko kan ayi zaɗin wai luwe maɓattu kafin fara ne ga ƙafo ne kam a zahiri amma ba za su in sun yi suka ma ba zai ba za ka ji ciwo ba abin da za su kafo wannan ruwan wannan alwalan ba abin da za ta yi ko ka yi ta ba ka yi sallan bai ba kuma wani hikima na musulunci mai janaba haramun ne ya karanta alƙur'ani haramun ne illa ma dai abinda mai alari ya kawo wadda malamai suka yadda illa ayata aw ayati ko wa nahawa litta'awuz saboda neman tsari misali ka zo da janaba cikin gaba kai wanka ba sai ka ga wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan me qur'ani ko ba qur'ani ba alladhina idza asabatuhum musibatun qalu kaga aya qur'ani a suratul baqara to in kai wannan ba laifi ko kuma janaba ne ka gama saduwa da iyali sai ka zo ba za ka yi wanka ba duk da ma an ce a gaggauta wanka ba a so saboda ruhi yana zuwa ya yi sujada kullum da dare wa Allah amma duk mutumin da ya sadu da iyali bai yi wanka ba ya kwanta ya bacci da haka to ranar ruhinsa ba zai yi ba inda zai je a fadar Allah shi yasa ake so a gaggauta to mukaddara sai baka yi wankan ba sai ka kwa- ka zo za ka kwanta ya halatta ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki ka karanta nasu sosai ya halatta ko kuma wani aljanu ya buge shi an zo ana neman wanda zai zo ya karanta wasu ayoyin qur'ani duk manya manya littattafai an kawo wannan sai aka rasa sai aka zo aka ma magana kuma ana ana ganin abun ya yi wos kaman zai mutu aljanun ya murde shi sai ka ce a'a ni ba gaskiya ba zai yi ba ko ya kuri sai an nemo ruwa sai na je ya shiga rayuwarka na yi wale ne wale ne a ina akwai malamin da suka ce ko kaman tsawon suratul jinni ne za ka karanta ya halatta ka karanta wa mai aljanu ne ko kaman suratul jinni ne tare da janaba to saboda haka irin waɗannan daga dai an yi magana a mutawala a littattafa wanda suke manya Um, uh, a nan akwai magana a nan suka ce idan da shi mai sharha akwai eh, can eh, ya ce wa amma lau waje dalma'a kabla salati da dai za su samu ruwa kafin su yi sallah fa in kana alwaqtu muttafi'an lil ghusl ma'ana ka mutum kafin yayi sallah sai ya samu ruwa yayi taimama zai sallah amma bai sallah ba kawai sai ga ruwa an gane bayani ba an ce kai taimama kai sallah ba in baka samu ruwa ba to ka buga taimaman kawai ka amsa ga ruwa ruwa ya samu kafin kai sallah in lokacin ya zama yalwatacce ne lil ghusli wanda zaka samu har ka yi wanka wasalati har ka yi sallah walau raka'atan ko da raka ɗaya za ka samu kafin lokaci ya fita zai lokacin zai bayu zuwa ka yi wanka har ka yi sallah ko da raka ɗaya fil wakati a cikin lokaci allazi huma fihi wanda suke ciki to fa inna tayammama ya to tayammaman nasa zai iya baci tayammaman da ya buga yanzu wanda zai sallah da shi ne to zai iya baci in dai tayin din zai baka dama kai wanka har kai alwala kai sallah ka samu raka'a ɗaya a cikin lokaci to taimaman zai iya baci amma in waje da amma da zai samu ruwan ba da dukuli fiya bayan ya riga ya shiga ya fara sallah an ce ya buga taimama ya sallah kar ya jira lokaci ya fita ya buga taimama ya fara sallah kawai sai hangi yaronsa ya zo da ruwa ga ruwa nan ya taho da shi zai wuce ta gabansa amma fa ya riga ya shiga sallah aha wa qabla faraghiha kuma kafin ya gama sallan ne to wannan walau ittasa alwaqtu ko da lokacin zai yalwatu aw qabla dukhuli ko da ma'ana lokacin zai yalwatu ya samu ya yanke sallan ya je ya wanka ya zo ya samu sallah raka'a ɗin kenan wala mita sa'al waqt aw qabla dukhuli fiya ko kuma kafin ma ya shiga sallan ne sai ya ga ruwa an samu ruwa walakin lam yattasi al waqt lil ghusl kafin yayi yayi ta yamma kafin ya fara sallah sai ga ruwa amma kuma lokaci ba zai ba shi dama ba har ya samu yayi wanka wa idraki raka'ati kuma ya har ya iya rikitar raka ba zai samu dama ba to fa innahu ma wannan mutane biyun a wannan lokacin ya sallaya ne ya sallaya ne za su salla ne bi tayammumi da tayammuma ba za su ce za su yi wanka ba su suna wa kenan wanda shi ya riga ya shiga sallah har ya fara ta sai ga mai ruwa ko ga dai ruwa ya samu ya riga ya shiga wannan kuma ba bai shiga sallan ba ya yi taimama zai sallah sai ga ruwa amma kuma lokaci ba zai bashi dama ya yi wankan har ya samu raka a full ba in ya tsaya yin wankan to wa'in nan da taimaman kawai sai su yi sai su yi sallah a haka to sai malam ya ce wala ya da'ur rajulu imra'atahu allatin qata'a anha damu haizin aw nifasin bi tathiri bi tayammum wala ya da'ur rajul namiji ba zai taki iyalinsa ba kaga wani irin dottaku ƙur'ani ma daga farkonsa har ƙarshensa ba za ka taba jin inda ya kira saduwa da iyali zagiri ba sai dai saka yawa a ƙur'ani za ka yana ce aula mastumun nisa kaga lamastun fa shafa haka shafa aula mastumun nisa kuma wallahi kwanciya da su ake nufi saduwa da su ake nufi bara ka taba jin qur'ani ya kira maka gatsau to haka duka a littattafa ma haka zaka gani wanda yana koyar da kunya a addinin musulunci kenan wala ya da'ur rajulu imra'atahu namiji kar ya taki yalinsa allatin qata anha damul aidi imra'atahu din nan kuma in ka duba mai sharhi yace almuslimatu aw alkitabiyatu aw amatu aw amatu musulma ce matar tasa ko kirista ce ko kuma kuyangarsa ce nan duka ya halarta mutum ya yayi istimta'i da su matarsa a matsayinta ta musulma ko kuma kirista au amatu ko kuma kuyangarsa wa'annan daga idan bare mutum bai zai kwanta da su ba allatin kaza a ana damu aidin wacce jinin aizanta yake aure fasin ko biki bitta ta huri bitta mu in dai sun tsarkaka ne da taimama mace ba ta yi wanka ba lokacin sallah yayi babu ruwan wanka ko kuma ga ruwan ba zai isa wanka ba sai dai alwala to ba an ce ta yi taimama ba ta yi sallah to bai halatta mijinta tun ta yi taimaman nan ta yi sallah ta tun da ta yi sallah ka ai ta halatta kenan sai ya ce to bari ya sadu da ita bai halatta ba kuma da Allah ku dubi wani abun mamaki a shari'ar musulunci kaga dai mai janaba da mai haiza din nan dama dama mai haiza ita ya halatta ta yi tilawa daga bakara har nas in har babu taba littafi na san an san wannan hukunci ya halatta ta karanta qur'ani tilawa amma banda taba qur'ani daga bakara har nas in muhaddaciya ce amma banda taba littafi amma mai janabu bai halatta ba yayi tilawa ko da kale bai halatta ba sai dai a cikin zuciya sai a cikin zuciya ka rika tuna qur'ani kai ta tuna shi haka ba hana ka amma fatan bakin ka ya motsa ka yi tilawa haramun sai dai badin neman tsari din nan to amma abun mamaki sai gashi bai halatta din ba ba ka buga taimawa sai gashi ka zo kuma kana karanta qur'ani a cikin sallah sallan kanta sai da tsarki a kenta sai gashi ka buga taimama kana yi ka karanta qur'ani ka yanko ko izu zaka yi haraka ya halatta nan kuma ko ba kai wanka ba kana sallar bai sallah kuma kaga yanzu ka gama karatun qur'ani ko a sallar to haramun ne kuma ka sake ka ce kuma zaka yi karatun qur'ani ha ba yanzu nan na karanta wajen su muni ba ya zan zan taba ko kadan ai to ba halatta ba haramun
saboda haka wacce jinin ta yanke don ta yi taimama ta tsarkaka da taimama ta yi sallah bai halatta ba alal mashhuri amma wannan bisa zance mafi inganci ne ai ya arumu alaihi alwaqu ya ya haranta a kansa ya sake wa iyalin nasa to anan gaskiyar magana akwai magana anan malamai sun ce bai halatta ya sadu da ita ba da taimama idan da shi da ita ba za su cutu ba rashin mana in bai sadu da ita ba in ya zama zai cutu ko kuma lokaci ya tsawaita akwai muddar da
ana iya ɗaga marƙafa akwai wallar mutane da ana iya ɗaga mai ƙafa yanzu namiji akwai kwanakin da aka malamai sai sun yi sabani a babin kwanakin ina ji akwai da muka yi karatun fikiyu can ƙasa da su na yi musu wannan bayani a babin kai ma da yawa ma na san da yake sun an ɗauki karatun sun jijji na yi warware magana sosai a babin haiza kwanakin da yana iya halatta a ɗaga miji kafa wadda zai shari'a tana iya izina kamar kwana goma ne ko zuwa sha ɗaya ne haka akwai dai bayanai sosai a wannan babin so bai halatta ba don ta yi taimama ka ce za ka sadu da ita saboda ita taimama tana halatta yin sallah ne kaɗai amma fa ba ta wato ɗauke kari taimama ba ya ɗauke kari don ka yi taimama karin da yake kanka bai fita ba kofar imajensi ne kawai shi taimama amma alwala yana ɗauke kari wanka na jaraba yana ɗauke kari amma ban da taimama kamar dai yadda kowa a cikinmu ya san wannan magana ne ya ce hatta ne ne ne ne wala da un rajul imra'atahu mutum ba zai zake wa iyalinsa ba allatin qata anha damu aidin wanda jinin aida ya yanke mata aure fatin ko jinin biki bitta da huri bitta mumi wanda saboda da tsarkaka da taimama ba zai yiwu ba hatta ya jida min alma'i sai ya sai ya samu ya saman mata daga ruwa to wannan shi yake tabbatar da cewa miji shine mai neman ruwa ko ya sayo ko ya ɗebo da kansa a rijiya ya kawo matansa ta yi wanka ba ce hatta ta jida ba kaga ita ce fa mai wankan mai haila amma ka ce ta iya jida sai ya samo ruwa kai za ka nemo mata ruwa don kawai ita alhaji ya ce karka ce to kai kan ba kina aiki ba kina aiki kina aiki kam sai kin jira na sai ruwa ka zo ka haura mata misali ka ce mai gida fa ba ruwa ta to alhaji ya ni kadai ne zan rika kai kan ba sallarin ki ya ina ba ba ki maka ka auro ta ko ita ce mai kudin duk gari ko ice kwaya ɗaya ba za ka siya ba na girki dole ka kai za ka so kai ne ka tsokano in ba ka da halin da za ka yi aure sai ka hakura a in ka riga ka auro ko kai kai ka kawo talauci duniya ka je da ka yi faskare ka samu kuɗi ba ita kuma tana karɓan salari ko dubu ɗari ne dole ka kai za ka ciyar da ita sai dai ya rage nata ita kuma iya abin da Allah ya baka ne zaka ciyar da ita kar ta ce ita mai karfi ce tana da kuɗi sosai ta damke kuɗinta ta ce ko ba za ta ci da iya abin da zaka je ka yi faskare ka samu kafin nan ba in ta ce na kan bai yi mata ba ita ne ma amma dai kai din iya karfin ka kan dole sai ka nemo um yaji da milal mai sai ya samo daga ruwa mata da haru abin da za ta yi tsarki bihi da shi wato bihil mar'atu abin da matan nasa za ta yi tsarki da shi ثم يتطهران به جميعا sai su yi tsarki su yi wanka tare da shi gaba ɗinsu wafi babi a wannan babi wafi babi jami'ar salati wanda za mu shiga nan gaba kenan a cikin babin da za mu karanta wanda ya tattare matsalan hukunce-hukuncen sallah shay'un akwai wani abu min masail tayammumi na matsaloli na taimama wanda za a tattauna wanda ba a kawo shi a nan ba to in mun je can za a kawo shi to a nan akwai magana da zan karkare da yake muna da uzuri yau zan karkare mana da ita mutum ba a yadda ya kusanci matansa ba in tana ji na haiba ko na biki amma ya yanke ya halatta ya kusance ta yace shi mai shara yace jagala hulwatu fa'afaba huna أنه ولو ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوضوء ولو بالتيمم da jinin zai yanke to bai halatta a gare shi ya zake mata ko da da ya yi taimaman ma wa inna ma وإنما امتنع الوضع على المجهور لأن التيمم لا يرفع لا ت- لا التيمم لا يرفع الحدث domin shi taimama kamar yadda na faɗa baya ɗauke kari innama huwa mubi'un lisalati yana halatta sallah ne kawai fakat wa yu'khadhu min kalamil musannifi anna tayammama yusamma tahura ana ɗauka daga maganan shi wannan malami mai littafi cewa shi ma taimama ana kiransa tariki wa huwa kazalika li qawlihi alayhi salatu wassalamu wannan an samo ne da don faɗin ma'aiki alayhi salatu wassalamu wa turbatuha tuhura ko kuma dai ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kamar yadda kada wani lafazi ita kasa ma tsarki ne wato ana taimama da jiyoyi samma aidan wudu kuma ana kiran taimama da tsarki ma أي الولاكينا لقوله عليه الصلاة والسلام صبر فدين النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وضوء المسلم شي تيمم الولاني نمسلم و sai kuma maganan da muka faɗa na tazu ya ce wa haza lam yadurru bihi tarkul waqi fi badanihi aw yakhshal anata wa amma in kana yadurru bi jiz'i tul li tul muddatin ko li duri muddati aw khashiya al'anata fa innahu yaba wa bi tayammum wato magana da nayi ne na dasu idan mutum saboda dadewa bai samu ya sadu da iyalin sa misali kai tafiya tafiyan kuma ta kai amma sai ta kai kwana goma ko zuwa sha daya haka kamar da dai bayanai suka tabbatar sai ka dawo ka samu matarka jininta ya yanke amma ba ta wanka ba kai kuma ka damu in dai tafiyan ta kai kwana kamar goma zuwa sha ɗaya ɗin da wani su malamai suka faɗa ɗin to sai ta yi taimama sai ka sadu da ita ko babu ruwa ɗin a kusa ina ga sai a yakuri yau za mu dakatar da karatun haka akwai tafiya a gabanmu don mu je mu ɗan yi shirye-shirye kafin fitowar yan uwa ɗin in mun tashi za mu zaman mu na gaba za mu tashi akan babin shafa akan huffi insha Allah sai a sa nan ba gobe usulul fiqh ba to subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa jalla sana'uka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kara man tare da karatun lahadi insha Allah za mu zauna yau kenan mana